وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau kwanan wata 21 ga watan rajab shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala أتكي لتاف من البركة لتاف وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى لو أجياء إذا ما أمنت من زاني فرقم فسلين أكو قبر دمالا يفاري من بياني قمد تعرض الشيطان للأنبياء بجروا الشيطان يرنكي وصولك تكين النباوة wanda mun ji yadda ta kaya tsakanin annabin Allah Nuhu alaihi salam da kuma Iblis mun shiga bayani ne game da zuwan da annabi shedan yayi wa annabi Musa alaihi salam muna kan kissar annabi Musa ne kuma lokaci muka dakata zamu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya malai ce wa rawal qurashi bi sanadihi hakanan إمام القرشي رويت لإسناد عن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه دق عبد الرحمن بن زياد الله مدوكين سركي قارا مسيردا قال يتي بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه yayin da annabin Allah Musa alaihi salam yake zaune a wani daga cikin guraren zamansa إذ أقبل إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألوانا كوي سيغا إبليس يا فسكنتو عند النب موسى يكي أكنس أكوي البرنس أكتي البرنس إتتي إرم وتدوغور هلا لذاكو غا إرم مروكا سنة ساوى هكا وتدوغور هلا غالبا توجه جاج إتتي برنس وسكما سكتي إتتي إرم riga haka mai haɗe da hula doguwa to amma dai ita irin wancan jan hular ɗin sun fi kiranta da burnus ɗin to akwai irin wannan hular a kan shi ɗan balamma da na minhu lokacin da ya kusanto inda annabi musa yake ita wannan hular ya talawwanu fihi alwanin tana ta caccanza launi daga wannan launin ta koma wannan launin haka lokacin da ya kusanto inda annabi musa yake khala alburnusa fa wada'ahu sai ya cire wannan zungurir ya hulata sai ya ajiye ta a ƙasa thumma atahu wa qala lahu sannan ya zo dab da inda annabi Musa yake ce da shi assalamu alayka ya Musa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah Musa fa qala lahu Musa sai annabi Musa alaihi salam ya ce da shi alaihi salam man anta ya amsa masa sallama yace waye kai qala ana iblis sai yace shine iblis yawa wannan mutum ba zai ce shine iblis ba ko yace ana iblis shine iblis qala yace fala hayyaka allah ma jaa bika yace to kada Allah ya raya ka eh kai irin ka ba a farin ciki da zuwanka ma jaa bika menene yazo da kai me ya kawo ka qala sai yace ji'tu li usallima alayka yace ai nazo ne kawai dan ne maka sallama mu gaisa limanzilatika inda Allah ta'ala dan matsayinka da martabarka a wajen Allah madaukakin sarki wa makanaka minhu da kuma irin kimar da kake da shi a wajen Allah madaukakin sarki kala sai annabi Musa ya ce masa famal ladhi ra'aytuhu alayka to me wannan na gani akan ka qala bihi akhtatifu qulub al-ibad yace wannan abin da ka gani ai da shi nake fauce da shi nake farauta zukatan bayi nake samun nasara akan su na halakar da su kala yace famal ladhi idza sana'ahu al-insanu istahwasta alayhi to ga yamin abinda idan dan adam ya aikata shi kana samun damar mamayarsa kana samun damar cin riba akan sa ka samu abinda kake bukata qala sai ta idza a'jabathu nafsuhu duk lokacin da mutum kansa da kansa ya kayatar da shi ya ji shi fa ba dama ne ya ji shi ma wani ne ɓangaren ibada wastaksar amaluhu ya yawaita aikinsa ba abinda ake nufi yawaita aiki aiki da ba a ya ga lallai aikin da yake na ibada ya kamata a gode masa a kansa ya yi aiki mai yawa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ya ga kai amma fa na yi aiki da yawa lallai ya kamata a min wani sakamako sakamakon wannan aikin da na aikata ya ce wa nasiya zunubahu sannan kuma ya manta zunubansa to wannan shine abinda malamai suke kira al-ghurur bin nafs shine rukuwa da kai kenan duk lokacin da mutum ya ji shi wani ne shi kansa shi dadin ai abin da ya ja shi kenan yace ana khairun minhu ana khairun minhu yace da Allah madaukakin sarki ni ni ne na fishe dan alkhairi wa ya ga masa ya fishe alkhairi na'am ya fa annabi adam alkhairi na'am wa ya ga wa shi dan ya fa annabi adam alkhairi me dalili saboda jiyayi a kansa yadda yake kusa da mala'ika ga shiga Allah maɗaukakin sarki yana kaiwa ya komowa yana kai ya komo a cikin mala'iku wanda ba su da aiki yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna kullun a cikin tasbih yake sai ga ya zai a halitta halitta yanzu yanzu yanzu nan a ce kuma ya je masa sujada kaga kamar an dora shi akan sa kenan to shine sai ga ana khairun minhu shi yafi annabi adam daraja to wannan alghururu bin nafs kenan ruduwa da kai duk mutumin da yake gani cewa shi wani ne bangaren ibada ya rinka kallon ya ko wasu mutane wasu mutane a cikin halaka suke shine akan daidai to wannan ya dauki hanya dodar ta fada ramin halakan da ba zai iya fita ba kullun za ku ga magabata na gari tun daga kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har zuwa kan sahabbansa da ya tarbiyantar akan haka za ku ga suna aikin alkhairi ne amma kuma suna ƙara fadawa cikin tsoro da firgici ga Allah madaukakin sarki wannan alama mutumin alama mutumin kirki ne kai kenan kana ibada kana duk abin da Allah ya ce amma kuma duk da haka kaffa kaffa kake tsoro kake ji baka rukuwa da wannan ibadar taka sune wanda Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una Allah ya ce sune waɗanda suka bada duk abin da suka bayar suka duk abin da suka yi na ibada da bauta da sadaka da kyauta duk abin da Allah yake so suna kokari su sauke daidai gwargwado amma sai Allah madaukakin sarki ce wa qulubuhum wajilatu amma zuciyarsu a cikin firgici take da razani shin wannan ibada ma da suka yi Allah ya karba shine tambaya ta farko da ya kamata kai wa kanka eh wannan sadakar da kai tai da kiyamul layl da kai tai da azumin ka layl da alhamis da kai tai da tasbihi da kai tai shin Allah madaukakin sarki ma ya karba wa ya ga maka an karba to shine abu na farko da ya kamata ka fara tambaye kanka in ko baka da wani tabbacin mena rukuwa da kanka babu shi yasa ko da yaushe za ga a cikin istighfari suke astaghfirullah wa atubu ilayhi allahumma ighfir li wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim suna bauta Allah suna abin da ya kamata amma istighfari suke saboda sun san akwai abin da suke na rashin kyautawa maybe akwai zamiyar da suka samu hatta a cikin ibada da suka gabata saboda haka ƴan uwa ɗaya daga cikin mafi girman hanyar da shedan yake shigo ya halakar da mutum ka ji akan ka ka fara rukuwa da kanka wallahi mutum ya dauki ya dauki hanya laka dukar ka fara ji cewa kai wani ne a ibada kai ka isa a wajen Allah ai ka isa ka gaya wa Allah madaukakin sarki magana yake hatta Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya wa Allah madaukakin sarki wannan alwashi sallallahu alaihi wasallam to ya kuma kai shine yace duk lokacin da mutum ya fara jin waɗannan abubuwan guda uku ya ji kansa da kansa ya fara kayatar da shi ya ji ayyukan da yake yi suna da yawa ya yi aiki mai yawan da ya kamata a yi masa yabo a kansa sannan kuma ya manta zunubansa musamman idan ya manta zunubansa kuma ya rinka hango zunuban wasu kun ga mafi illar abin kina wanda galibi shine abin da muke tafiya a kansa yanzu duk kowa sai ya manta da nasa zunubin sai ya taka nasa kuma sai ya rinka hango na wani kuma in ya hango na wani ma mai yakon ya shiru da bakin sai ya rinka faɗa wani ya yi kaza wani kaza ne ɗabi'arsa wani kaza kowa ya san zunubinsa in ka kawo masa sunayen mutum kuma kowa zai gaba kare irin laifinsa kai ka ci an ajiye shi ne kai wa mutane hisabi ya rinka faɗa abin da mutane suka yi waye sa ka hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda Allah madaukakin sarki ce masa fa inda ma alaikal balagh wa alaina al hisab kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isarwa ce taka ka isarwa da mutane ka kiraye su kai musu wa'azi amma hisabi da bin diddigin abin da mutane suke da ƙididdigewa da saka musu wannan namu ne inji Allah maɗaukakin sarki daga kuma yanzu kawai ka naɗa kanka mai hisabi e kullum sai ka ƙirƙiro laifin wani wani ma ai an kama shi yayi kaza wani ma kaza yake shi kuma fa a lokacin idan za a kididdige nasa idan za a kididdige nasa ba zai kai labari ba maybe wanda yake faɗa ɗin ya fi su sosai da sosai shi sa malamai suka ce da mutane za su shigalta da ayyukan kan kansu da kansu kowa ya kalli abin da yake yi akan nasa to wallahi da an samu zaman lafiya a cikin mutane duk rikicin nan da tun azan an magance kashi 90 a cikin a cikin 100 da yake faruwa tsakanin mutane saboda kokarin gyara nawa zan shagalta zan shagalta da shi ne ba ruwana da wani shikenan amma rashin haka yanzu kowa za ga nauni yake kallo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya sannan ya ce wa uhadhiruka salafan ya Musa ne maka gargadi da wasu abubuwa guda uku na farko yace la takhlu wanna bimra'atin la tahillu laka qattu yace kada ka sake ka keɓanta da wata mata wata mata da bata halatta a gare ka ba duk matar da ba yarka ba ba matarka ba ba wacce aure ya haramta kai da ita ba to kada ka keɓanta da ita in ji shedan yake wa annabi Musa nasiha yawa shedan ne yake wa annabin Allah nasiha ba mu ga magarba wanda shi ma'asumi ne Allah madaukakin sarki ya kare shi daga irin waɗannan abubuwa fa innahu ma khala rajulun bi imra'atin yace saboda babu yadda za a yi wani mutum yake banta daga shi sai wata mace la tahillu lahu irin macen da bata halatta a gare shi ba illa kuntu sahibuhu duna ashabi yace sai na kasance ni ne zan kasance tare da shi ba ma abokanan aiki na ba ba wai ƙananan ƙananan shaɗanin zai turo maka ba a shi da kansa ogan zai zo idan ya ga irin wani al'amari da kansa zai zo ya zauna ya rinka kitsa maka abubuwa kala-kala hatta a na hobi har sai na fitine shi da ita wala haka ne ko hatta a na hobi har sai na fitine shi da ita ya ce wala tu'ahid ahadan illa wa faita bihi abu na biyu ce kada ka sake ka ɗauki wani alƙawari illa wa faita bihi face sai ka tabbatar ka cika wannan alƙawarin fa innahu saboda yadda sha'anin yake ma ahada Allah ahadu babu wani wanda zai wa Allah madaukakin sarki wani alƙawari game da wani abu illa kuntu sahibuhu duna ashabi face sai na kasance ni ne zan kasance tare da shi ba sauran abokan aiki na ba ba sauran ƙananan ƙananan shedanin ba hatta aqula bainahu wa bainal wafa'i bihi har sai na shiga tsakaninsa da tsakanin cika wannan alkawarin na hana shi in dai kai wani alkawari za ka yi wani abu to yi kokari ka cika shi saboda shaɗan zai ta kokari ya ga ya sanya maka kasala da mantuwa da duk abin da za ka yi gaba ka cika wannan alkawarin ba saboda ya san rashin cika alkawari ba siffa ce ta mutanen kirki ba rashin cika alkawari siffa ce ta munafukai da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ambata abu na uku ya ce wala tukhrijanna sadaqatan illa amdaytaha kada ka fitar da wata sadaka face kai kokari kaga ka bada ita ka fitar da wani abu ka aje ka ce wannan abu ina so na bada shi sadaka ne to yi sauri da gaggawa ka dauka ka je ka bada ita kada kai jinkiri kada ka dau wani abu ka ce ka aje in Allah ya da idan na je na dawo zan bada shi sadaka ko gobe zan bada shi sadaka idan baka yi wasa ba kafin ka bada shi sadaka din zaka fasa yawwa an yazo ya fara maka ya'iduhum wa yumannihim ne wa ma ya idhu shaytan illa ghurura an yazo ya fare maka ya fara sa maka buri to ai wannan abun gobe zaka iya bukatar sa kana san sa kai ma kana kaza to ka ajiye shi mana kai kaza da shi haka zai taimaka sai ka ji kaga musu wani lokaci kawai suka ce to shikenan ba matsala bar na bada wani abu in zan bada wani abu kuma shi daga zan bada wani abu kuma shi kenan sai zan sanya buruwa to da zarar kai niyyar sadaka ka fitar da ita dauki ka je ka bayar da ita shine yace kada ka sake ka fitar da wacin sadaka face sai ka zartar da ita ka bayar fa innahu ma akhraja rajulun sadaqatan babu yadda za a yi wani mutum ya fitar da wata sadaka falam yumbiha bai ba da ita ba illa kuntu sahibuhu dun ashabi sai na kasance ni ne tare da shi ba kanana kananan abokan aiki na ba hatta ahula bainahu wa baina ikhrajiha har sai na shiga tsakaninsa da tsakanin ba da wannan sadakar na hana shi bayar da ita thumman sarafa huwa yaqulu sannan sai shedan ya tashi ya kama gaban sai ya tafi yana cewa ya waila ya kai cansa salatan yana faɗa sau uku a alima musa ma yi hazuru bihi bani adam ya ce musa ya san abinda ɗan adam yake gudunsa na game da sharrina na sanar da musa abinda bai kamata a ce ya sani ba yana faɗa haka sau uku wala ce wannan kisa ta haɗuwar annan musa da shaidan ta zo a cikin littafin talbisu iblis littafin talbis iblis ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi ta'arrudu ash-shaytan li yahya bin zakariya alayhi assalam haduwar annabi annabi haya alayhi salam da kuma iblis annabi haya shine dan annabi zakariya alaihi salatu wassalam wanda annabi haya kada kuma ta Allah madaukakin sarki yayi wa annabi zakariya bai wasa ne bayan ya ɗeba tsammani da samun haihuwa ya girma ya tsufa rabbi inni wa hana al'azmu minni wasta'ala ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi to wannan shine annabi zakariya yake roƙon Allah madaukakin sarki ya tsufa kashin sa yayi yayi rauni kansa yayi farfara gaba daya sannan bashi da da yace ya ubangiji ka bani dan da zai gaje ne ya gaji iyalan gidan annabi yaqub alayhi salam ma'ana annabta da take cikin gidan annabi yaqub kada ta yanke daga gare shi Allah ka bashi dan da zai gaje ta to shine Allah madaukakin sarki sai ya bashi da annabi haya alayhi salam ya bashi da annabi haya alaihi salam ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya Allah madaukakin sarki ya bashi da annabi haya to annabi haya alaihi salam na ɗaya daga cikin annabawan banu isra'ila yace rawa abdullah ibn muhammad ibn ubayd bi sanadihi abdullah ibn muhammad ibn ubayd ya rawaito da sanadinsa an wahab bin al-wird qala daga wahab dan wirt yace balagana annal khabisa iblisa tabaddal yahya bin zakariya yace mun samu kissa ko labari cewa annabi haya iblisa ya bayyana a gare shi fa qala yace da shi inni uridu an ansahaka ya annabi haya ni ina so ne maka nasiha inji shedan kenan yana so ya annabi haya nasiha kai ka san nasihar shi dan kuwa ba nasiha kirki wace irin nasiha da yawa annabi adam ce aiko yawa wa qasabu ma inni lakuma laminan nazihin to irin nasiha shi dan kenan kale yace kazabta yace ƙarya kake yi anta la tansahani kai babu wata nasiha da zaka yi mu anta la tansahuni babu wata nasiha da zaka yi mu walakin akhbirni an bani adama to kaga da yake shi annabin Allah ne ya san kan abin sai yace bana bukatar nasihar ka abinda nake bukata kawai ka gaya min labari game da dan adam eh ga gaya min labari game da dan adam ya dan adam yake a wajenka kala sai yace hum indana ala salafi asnafin yace mu a wajen mu su shedanu kenan ko aljanu dan adam ya kasu kaso uku ya rabu rabu uku yace amma awwalu sinfin minhu amma kaso na farko daga cikin dan adam fahum ashaddul asnafi alaina yace su ne mafiya tsananin kaso ko mafiya tsanan nau'i a gare su shi su shedanu suna wahalar da shedanu irin wannan nau'i wani irin nau'i ne Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki kaga duk abin da aka ce shedan yana wahala akan sa kaga abin kirki ne wannan eh duk abin da aka ce yana wahalar da shedan to kai kai kokari ka kana yin wannan abu ya farko yace shine nuqbilu alaihi hatta naftinahu wa naftinahu wa nas wa nastamkinu minhu yace makan fuskance shi mi ta sa masa wasuwasi da ƙoƙarin yin abin da ba daidai ba hatta naftinahu har sai mun fitine shi wa nastamkina min mu samu tabbas a kansa mu samu tabbaci a kansa ma'ana mu samu tamkini a kansa sun mai tafarrugu listighfar shi yayi al'amarin da Allah madaukakin sarki ya hana yayi abin da ba daidai ba kawai kuma sai tana Allah madaukakin sarki sai fara istighfari ina fata an fahimta shedan ya je yayi aikin sa ya sa ya saba Allah madaukakin sarki yayi abin da ba daidai bai tabbatar sa sai da ya saba Allah amma kuma kawai sai bangaren alkhairi zuciyarsa sai ya motsa sai ga abin da bai daidai ba kawai sai ta istighfari yace wa tawbatu yace tuba ga Allah madaukakin sarki fa yufsidu alaina kullu shay'in adrakna minhu yace sai ya lalata mana duk abin da muka kokari muka cin masa duk abin da muka kokari muka sa shi yayi na saban Allah duk sakamakon istighfarsa da tuba sai Allah madaukakin sarki ya goge masa irin wannan shaɗan baya san su ne wanda Allah maɗaukin sarki ke ba mu labarinsu wallazi na iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah ko sai Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya alamuna Allah ya samu daga cikin waɗannan bayi Allah madaukakin sarki yana maraba da irin waɗannan bayin yan uwa Allah yana san irin waɗannan mutane walladhina idza fa'alu fahishatan su ne wanda idan suka aikata wani abu na alfasha saboda a matsayinsa na dan adam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu ibn adam kullu ibn adam ne khata'un dukkan dan adam kowa mai kuskure ne kowa mai laifi ne to su ne wanda idan suka aikata wata alfasha suka yi abin da ba daidai ba aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawo kansu zakarullah sai su tuna Allah madaukakin sarki shedan ya sa sun zalunci kawo kansu sun yi alfasha amma kuma sai su tuno Allah madaukakin sarki fastaghfaru li dhunubihim sai su fara istighfari game da zunuban da suka aikata walam yaghfiru dhunuba illa anta saboda sun san illa Allah saboda sun san babu mai gafarta zunubi sai Allah madaukakin sarki sannan sai Allah madaukakin sarki ya kawo wata siffa babba tasu wacce kowanne mutum ita kamata ya kiyaye walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa kuma dagewa akan abin da suka aikata su koma ya ku wannan fata an fahimci wannan laifin da suka yi Allah madaukakin sarki gafarta musu kuma ba sa dagewa su ƙara koma su gaba da yin in sun tuba sun tuba kenan in sun bashi sun bashi kenan sun rabu da shi sun rabu da shi kenan gaba daya amma mutum ya laifi yanzu gobe ya koma jibi ya ƙara a wannan akwai matsala a cikinsa eh akwai matsala a cikinsa to wannan su ne Allah maɗaukakin sarki yake yaban su shaidan ya ce to irin waɗannan suna ɓata musu aiki sun mana udu sannan sai mu ƙara komawa mu ƙara sashi aikin da ba daidai ba mu ƙara ziga shi mai masa wasu wasi sai mu sa aikin ba daidai ba daidai ba fa ya udu shi ma sai ƙara kuma kuma ya sai istighfari shi ne kaga in dai shaidan ba zai gaji ba kai ma bai kamata kai mai ba ka gaji malai ce fala nahnu nai'asu minhu wala nahnu nudiku minhu hajatana shi da kansa shedan yace ba ma ɗeba tsammani daga gare su ba ma gajiyawa sannan kuma wala nahnu nudiku minhu hajatana ba kuma ma samun abin da muke bukata daga gare su ba za mu gajiya wajen sa su aikin aikin da aikin da yake na ba daidai ba sannan kuma ba za mu su kuma mu kuma ba za mu samu abin da muke bukata daga gare su za mu sa su kuma za su istighfari za mu sa su za su istighfari haka za a yi taiki to ƴan uwa mu fahimci wannan abin wannan al'amari yana da matukar muhimmanci a rayuwar kowane ɗaya daga cikin mu shedan wallahi ƴan uwa baya gajiya wajen yin abin da yake aikin sa tun daga lokacin da shedan yayi wa Allah madaukakin sarki rantsuwar cewa sai ya halaka da ayin adam gaba daya daga lokacin bai ƙara bacci ba aikin sa yake ta yi har zuwa yanzu ba kuma zai kwanta ya bacci hankalin sa ya kwanta ba sai ya tabbatar miliyoyin mutane biliyoyin mutane sun tattara tare da shi za su tafuta kada kuma ta wa lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedan ya kore shi daga rahamarsa yayi masa alƙawarin dawwama a cikin wuta shi shi kadai ne shi kadai ne ba kowa a lokacin amma dan Allah ɗan uwa yanzu adadin mutanen da za su shiga shedan da za su shiga wuta tare da shedan mutun nawa ne mutun nawa ne ba adadi kaga qad rabiha bai'u qad rabiha bai'u kasuwancin shi kan yayi riba fa yanzu yayi riba ko yanzu kasuwa ta tashi abinda bawo shi yake cewa dan koliya ce riba to tun daga lokacin da shi dan yawancin alƙawari aiki yake ta yi babu dare ba rana kullun yanzu yan uwa dan Allah mu kalle da al'amuran suke tafiya yanzu kullun idan aka fita kasuwanci riba no shi dan yake cewa kullun ka fita yadda ake samu Allah kake ganin abubuwa duk fa iyalan shi dan ne fa aikin sai yake ta yi shi bai gaji ba har yanzu amma matsalar kai a matsayinka na adam da Allah madaukakin sarki ya gaya maka cewa shaydan makiyinka ne yayi alƙawari ya ce sai ya halakar da kai la ahtalikanna dhurriyatahu illa qalila ba haka yace ba Allah madaukakin sarki yake gaya wannan magana ba saboda ba shi da kunya Allah madaukakin sarki yake gaya wa cewa la ahtalikanna sai na halakar da dhurriyatahu zuriya annabi adam da aka halakar da ni aka tsine masa saboda shi illa qalila sai yan kadan wadanne ne yan kadan din wanda Allah madaukakin sarki ce sai zai kare su illa ibadaka minhumul mukhlasina to sune alqali inda ya fada anan wannan tun daga lokacin shedan da shi da nasa ina su suke ta aiki kullun amma mu har yanzu mun kasa dagewa mai nama aiki me nama aiki shine mu kokari mu ga shedan bai samu a cikin waccan muguwar tawagar tasa ba kullun sai kofa muke bashi kullun sai dama muke bashi me zai sa alal kalla ba za mu shiga cikin irin waɗannan bayin ba tunda Allah madaukakin sarki ya halicci fitrar mu dabi'an mu dole ne mutum zai yi zunubi to ya kasance mutum yana yi iyakacin iyawarsa bai zunubin ba idan kai kuma kai kokari kai istighfari in kai istighfari kuma kai kokari ka kafa shi shedan baya son irin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wa amma sinful akhar amma nau'i na biyu daga cikin mutanen nan guda uku da shedan ya ga annabi haya fahum fi ai fahum fi aidina bi manzilatil qurrati fi aidi sibyanikum yace su waɗannan yadda suke a hannunmu shine kamar yadda yaran ku suke gara kwallo ka san ita kwallo shine wanda ya ba wannan fasin wanda ya gara wannan wanda ya doka wannan haka take ko ita ba ta da tasarrufi akan ta ko ina buga ta ake a dake ta ta dake bango a ta fada kwata ta tashi sama ta yi kasa ko ina ba ta da inda ta isa ta sarrafa kanta to haka irin waɗannan mutane suke a hannun shedan ma'ana shi yake jujjuya su yake kai su inda ya ga dama yace na talaqafhum kaifa shi'na qad kafauna anfusahum mana jujjuya su yadda muka ga dama mana sarrafa su yadda muka ga dama su da kansu ma sun isan mana kansu da kansu ma'ana su da kansu wakilan shedan ne a cikin mutane ma shine qad kafauna anfusahum sun isan mana kansu da kansu akwai mutane da zaka gaba wato ko babu shedan shi kansa shedanin kansa ne ba wallahi in uwa akwai irin mutane da zaka ko ba shedan idan shedan ya koma gefe ma ya tsaya ya tsaya kawai yana kallonsa ya san wannan ya ci kaɗa a cikin ya'yansa wallahi yan uwa saboda shi kansa shaidanin kansa da kansa ne shi kansa ya isa a kira shi shaidani to irin waɗannan shaidan yana san su yana san su don irin waɗannan galibi shaidan ma baya bi ta kansu eh baya bi ta kansu yanzu kwanakin baya mun yi karatu akan a cewa yadda shedanan aljanu suke shiga jikin mutum da dalilin da suke shiga ɗaya daga cikin uwa ya tambaya sai bayan mun tafi yake gaya mun cewa ai abin da ke nufi da tambayarsa shine akwai wani likita abokin aikin su kirista ne yana gaya musu cewa wai dan me shedanan aljanu ba sa shiga cikin ba sa shiga jikin kiristoci sai jikin musulmi ai gashi da kiristoci suna buɗe tsaraicin su suna shigar da ba daidai ba suna kaza me yasa shedanan ba sa shiga cikin sai jikin musulmi sai na gaya masa cewa ai idan ka kalli abin zaka ga mai barawo zai yi a cikin kango inda babu komai idan barawo yana so ya sata ina zai je gidan da yake ga gwalagwalai ga kuɗi ga daloli ba nan da zai sata ba kawai ya je cikin kango saboda Allah sai kashi sai kashi an yi kashi sai an yi fitsari nan nan ga bulo ya fashe me zai a ciki to me zai dauka to shine shine su waɗansu Aisha daruri akan kansu mutumin da ya kafar cewa Allah madaukakin sarki ma gaba ɗaya ba ruwansa da Allah Aisha kansa shedanin kansa da kansa to me na ruwan shedan da shi kai ko wannan zikirin da kake da karatun alƙur'ani da sallar da kake ita ce baya su ita ce baya su shi sa sai zo shiga zikin ka sai ya hana ka shi sa duk mutumin da zaka samu shedan a jikinsa za ga yana kokari ya hana shi ibada in ya dauko Qur'ani zai karanta sai ya kasa in zai sallah sai ya rinka jin kasala duk abin da zai na ibada wallahi sai ya rinka jin ba daidai ba wannan ɗaya daga cikin sharri shedan ne amma shi wancan yana sallah ne tabaraka wa ta'ala sai wani ita na'am na'am inda yake cewa fa na hannu min zalika fil ina
na'am ban karanta ta ba ko eh fa na hannu min zalika min min zalika fi ina'i yace to mu muna cikin wahala muna cikin wahala game da irin waɗannan mutanen ma'ana waɗannan mutane masu istighfari idan sun yi aikin da ba daidai ba shine shi shedani yake ga masa cewa muna cikin wahala wajen mu'amala da su mu ba ma gajiya wajen sa abin da ba daidai ba su kuma ba sa gajiya wajen mai istighfari wa amma sinful wa amma sinful akhir amma nau'i na karshe daga cikin mutanen da shedan yake bawa annabi haya labarin su yace fa hum mithluka ma'sumuna yace su ne irin ka waɗanda Allah madaukakin sarki ya kare su su dama Allah madaukakin sarki ya ba su kariya ta yadda shedan bai isa ya wasa da hankalinsu ba la naqdiru minhum ala shay ba mu da ikon komai akan su قال يحيى عليه السلام سي النبي يحيى عليه السلام يتي على ذلك تو akan wannan labarin da ka bani hal qadarta minni ala shay'in shin ka taba samun dama a kaina akan wani abu ka san nayi wani abin da ba daidai ba qala sai sai masala ban taba samu ba illa marratan wahida sai wani lokaci guda daya fa innaka fa innaka qaddamta ta'aman ta'kul sai ka kawo abinci kana ci falam azal ushihi laka ban gushe ba ina ta kawata maka abincin ina ta kawata maka shi ina ta nuna maka dadin abincin da kyansa hatta akalta minhu akthara mimma turidu har sai da kaci abinda kai fiye da abinda kake bukata har sai da kaci abincin fiye da abinda kake bukata wannan shine abinda shedan ya sa annabi hayayi famin fanimta tilkal laila sai kai bacci wannan daren falam taqum ila salati baka tashi kai kiyamar lailin da ka saba yi ba kama kunta taqumu ilaiha kama yadda ka saba ka tashi kana yi fa qala ya lahu yahya sai annabi yahya alaihi salam yace da shi la jarama babu laifi tunda haka ne la shari'tu min ta'amin abadan bazan ƙara cin abinci na koshi ba har abada qala al-khabir shi ma iblis sai yace la jarama to ni ma tunda haka ne babu laifi la nasahtu adamiyan ba'daka daga kai bazan kare wani dan adam nasiha ba eh bazan kare fito da sirri na ga wannan adam ba tunda al'amarin haka yake wannan magana ma ya tsiro ta a cikin akamul marjan wannan gabar abin da tafi nuna mana shine shedan yakan yi amfani da halal halak abin da ya halatta wajen ya tusa ka ko kuma ya kai ka abin da ba daidai ba ya kamata mu samu littafin talbisi iblis na ibn jauzi mu karanta shi yana da kyau kwarai da gaske mu ji a madakhilu shaytan hanyoyin da shaytan yake bi ya halakar da mutum idan shaytan ya so kai shirka ka ki ka yin shirka to sai kai ka zuwa ga bid'a in ka ki yin bid'a sai ka sai kai ka zuwa ga kabira babban sa in ka ki yin kabira din ma sai kai ka zuwa ga sagira shi dai abin da ke so kawai sai kai sai kai abin da ba daidai ba sai kai ka zuwa ga karamin laifi sagira kenan in ka yin sagira din ma sai kai ka zuwa ga shagalta da abin da yake na halak shagalta da abin da yake na halak misali bacci ne ne ba halak bane sai sa kai ta bacci sai ka ki tashi kai sallah ba dai sallah a cikin zaman ta kwace maka ba to alhamdulillah ya samu riba kai wannan asarar wato gaba fa mai girma ce yan uwa shi da gaskiya dauki abu eh da gaskiya dauki abu ko kuma yasa ka ci abinci da yawa ka sake cikinka jikinka ya nauyi ka kasa tashi ka je ka wata ibada da ka saba yi yanzu misali irin da azumi haka sai ga idan mutum ya tashi yin buɗe baki sai mutum ya tashi cikinsa da abinci tashi cikinsa da abinci sai sai kasa tashi je sallar asha da ya je sallar isha sai jikinsa ya nauyi ba zai iya ba sai ya tashi sai ya dawo gida ko kuma alal kalla idan ya ga dole sai kai sai ya ce to yi biyar kawai sai ka dawo gida in kai biyar sai ka dawo gida ba dai sauran kai asara ka ba ya samu riba ya samu riba shi abin da yake bukata kenan wani lokaci kuma idan ya duk wannan din makaki sai sai kai ga zuwa ga abin da ake cewa tarku aula tarku aula abubuwa ne guda biyu kowanne abin alkhairi to amma ɗaya ya faɗe girma sai ce kai na ƙasa ƙasa kai na ƙasa ƙasan kada kai wanda kada kada kai wanda ya faɗi shi ma dan ya maka abin da ya maka asara idan kai wanda zaka samu lada 100 wannan kuma lada kuma zaka samu sai ta ziga kai sai ai da aikin alkhairi ne duk abin kirki ne wannan ɗin sai ka ba wanda za ka samu ladar ɗari sai ka je kai wannan ɗin ina fatan fahimta ya to haka haka shaɗan yake haka shaɗan yake shi dai babban burinsa shi ne ya ga an yi abin da ba daidai ba an saba wa Allah maɗaukakin sarki ba mu da maki duk wani maki da ka san kana da shi wallahi ba maki in ka bane in ka kwatanta shi da ƙiyayye shaɗan duk wani maki in ka za ka ga kawai wani ɗan rashin fahimta ne da wani ɗan abu da sauransu amma shaɗan shi da gaske yake wuta yake so ka shiga wallahi eh so yake ganka tsindima a cikin wuta kuma wutar idan ka shiga baka fita ba to kaga irin wannan kiyayya ya kamata a ce mu tashi mu digima da ita kwarai da gaske Allah mana tsari da shi da قال روى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن ثابت البناني قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يا رويت إسناد سهزوا كان ثابت البناني الماجر أنس بن مالك قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى ابن زكريا فرأى عليه معاليق من كل شيء cewa labari ya isa mana annabi yahya iblis ya bayyana masa sai ga abubuwa a rarrataye a jikinsa na komai da komai ga abubuwa nan an rataya masa kusan komai a jikinsa faƙala yahya ya iblis sai annabi yahya ce ya iblis ma hadhihi ma'aliq allati ara alayka me waɗannan abubuwan da na gani an rataye a jikinka qala sai ce hadhihi shahawatu allati asabtu biha ibn adam yace wannan sune sha'awowin da nake kama dan adam da su kowa akwai abin da shaɗan yake bi masa kowa akwai hanyar da shaɗan yake bi masa wato idan shaɗan ya fahimci kai makarancin alƙur'ani ne ta hanyar alƙur'ani zai shigo ya halakar da kai idan ya fahimci kai ɗaliban hadisi ne ta hanyar hadisi zai shigo ya halakar da kai idan ya fahimci kai faƙihi ne wato ina ga mana fita ɓangaren addini ma kama kama a dafa ɓangaren duniya ko ɓangaren abin da ba daidai ba eh in ya fahimci kai masanin fikihu ne ta hanyar fikihu zai fito zai shigo halar da kai duk za ka ga yadda ibn al-jawziy rinka kawo irin waɗannan abubuwa a cikin littafin sa na talbis iblis ga yadda yake shigowa al-qura idan idan mutum yayi shahara wajen wa'azi to akwai wanda yadda yake shigo musu wajen halakar da su to haka ne idan ka ya dawo ya ga ya fahimci kai kasuwanci ne a gaban ka to ta kasuwancin ka zai shigo maka in kai boko ne a gaban ka ta bokon ka zai shigo maka idan ya fahimci kai baka damu da bangaren mata ba kuɗi ya fi damu ka sai shigo maka ta bangaren kuɗi wani za ga shi kuma ta bangaren mata shi ɗan ne ya shigo masa kowa akwai ta inda shaɗin yake shigo masa wanta ɓangaren shaye-shaye wanta ɓangaren kaza babu wanda shaɗin ya bari shi sai ga kowa akwai inda ya fi sa gaba sai ga wani shi wancan abin bai dame shi ba amma kuma ta wancan ɓangaren kuma su ba hannun ba dama wani sai ga ta san ɓangaren shi kuma babu ruwansa duk wancan abin ba su dame shi ba amma ya fara kutuntuma a shar ko ba magudin aka yi gashi shi kuma ta inda ya shigo masa kenan kowa akwai ta inda yake kallon sa akwai kuma ta inda yake shigo masa to ya ce waɗanda su ne sha'awowi da nake farautar zuciyar ɗan adam da su sannan tare da shi ala ya annabi ya ya ce fahalli fi ha shay'un to shin ni ma ina da wani abu na irin wannan sha'awar a cikin waɗannan ratira ta yin naka ƙala ya ce ruba ma shabi'ita fa saqalnaka an salati wa saqalnaka an dhikri ya ce akwai lokacin da dai ka taɓa cin abinci ka ƙoshi ƙoshin da baka saba yinsa ba sai wannan ƙoshin sai ya kasance na sanya jikinka ya yi nauyi gabarin tashi kai sallah haka nan gabarin tashi ka ambaci Allah maɗaukakin sarki ƙala fahal gairu zalik shi akwai wani bayan wannan ƙala la wallahi ce to bayan wannan wallahi babu wani abu game da kai dai ƙala lahu ya hayati annabi ha ya ce masa alaihi salam lillahi alayya Allah amli'a batni min ta'amin abadan yace to nayi wa Allah an daukakin sarki alƙawari daga yau bazan ƙara cika abin ciki na da abinci ba har abada ala iblis sai iblis yace wallahi alayya ni ma nayi wa Allah alƙawari Allah aw sahabu musliman abadan bazan ƙara wani musulmi nasiha ba روى ابن عبد الدنيا بسنده عن عبد الله بن خليق عن عبد الله بن خيبط قال لقي يحيى بن زكريا عليهما السلام يتي النبي زكريا يا حد دا إبليس دا إبليس فقال له يتي دا شيا إبليس كي إبليس أخبرني بان الأباد ما أحب الناس إليك وأن متم كفسو أتكي متاني قبائع وما أبغض الناس إليك وأن متم كفكي أتكي متاني قبائع قال سيشأ يتي أحب الناس إلي وأن نفسو أتكي متاني kowa sai ji wanda shi ya busa a cikin mutane ya ce shi ne al-mu'minul bakhilu mumini amma maroci subhanallah eh mumini ne amma maroci shi ga imani amma kuma dan kankamo ne shi ba ba abin nan akwai al-bakhilu akwai ash-shahihu al-bakhilu shine marowacin da shi zai iya ci amma kuma zai ba wani ba ash-shahihu shine shi bai ci ba bari kuma wani yake eh shine wa man yukashu nafsi fa ulaika humul muflihun to ruwa a bazargi ce Allah madaukakin sarki ta zargin ruwa ita zargin ruwa cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminhum faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ونوزنكم يتي ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من السالمين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مؤردون هكا الله من أكين سركية تزرق الرواء اسمها القرآن الله في إرادة أمك إسقار تبتع قريش يتي باء سام مؤمني ديك مروتي eh mumini zai iya wasu abubuwa amma dai mumini na gaske haƙƙul iman wanda yake haƙiƙan mumini mai imani to baka sa mumini marwaci saboda ka rowa ba ta ɗaya daga cikin ɗabi'a ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kuma ta cikin ɗabi'a ta mutanen kirki shi sa kada mutum ya takaita kawai da imani da sallah da kaza da kaza da kaza kuma ya zama marwaci a'a bayan imanin kuma ana buƙatar ka rinka bayarwa eh bayarwa ma wato ita abin da yasa ake san bada abu saboda ita ibada ce muta'addiya yanzu kaga sallarka da azuminka da kaza dinka dukkan ka suke tsayawa amfanin iyakanka ne amma idan ka dauki naira goma ka taimaka wanda ita kai ka samu lada shi ma kuma ya samu naira goma ba haka bane ya samu naira dubu dinka kuma ka samu ladansa to ibada ce duk za ku ga duk ibada muta'addiya addinin musulunci yana fifita ta A ibadar da ba akan ka kaɗi za ta tsaya ba za ta tsaya akan kuma ta tsallaka zuwa ga ka addinin musulunci yana santa to shi sa mai kokari mu ga mun fita daga wannan siffa ta ruwa Allah madaukakin sarki mana tsari da ruwa ko dan kada mu kasance shi dan yana samu yawwa wa abghabuhum mafi kin mutane kuma daga cikin mutane sune al-fasiqu as-sakhi fasiki amma kuma mai kyauta eh fasiki ne amma mai kyauta yana da fasikanci amma kuma yana bayarwa yana bayarwa qala yahya sai yahya annabi yahya alayhi salam ya ce wa kaifa zalika to ya za a yi haka ya kasance ƙara sai ce la'annal bakila saboda shi marwaci kada ka fani kada ka fani makhluhu wannan ruwa ta sai ta isan mu eh ta isan mun shi wal fasiqu sakhi shi ko fasiki mai kyauta atakhawafu an yatli Allahu alaihi ina tsoron kada Allah madaukakin sarki ya tsinkaye shi ya kalle shi an yatli ala an yatli Allah fi sakha'i Allah madaukakin sarki ya kalli wannan kyautar da yake yi fa ya qabaluhu ya karbe shi ya yafi masa wancan abin da ya na fasikanci thumma wallahu huwa yaqulu sannan sai shi dan ya juya ba yana cewa laula annaka yahya ma akhbartuka da ba dan kai yaya bane annabin Allah ne kai da ba ma ka wannan labarin ba saboda na fito maka da sirri na wannan magana malam yayi kai tota ne a cikin littafin akamul marjan za ku mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati biyu za mu tashi isar haɗuwar annabi ayyuba alaihi salam da kuma shaidan a la'anahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa